نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren 29 ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1428 daidai da shida ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da bakwai a yanzu din da muke magana ya yi daidai da daren laraba ainihin wato wannan kuma shine kasar na ashirin da ɗaya daga cikin jeren giyar karatutukan littafin umdatul ahkamul kubra ta al-imam al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi muna cikin babu sufufi babin da ke bayani akan hukunce hukuncen hada sahu a inda muka ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga sahabi Anas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rinka daidaita sahu domin daidaita sahu yana daga cikin sallah sannan kuma Nu'man dan Bashir ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dai ku daidaita sahun ku in ba haka ba Allah zai saba zukatan ku a cikin riwayar Muslim kuwa Nu'man cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan daidaita sahun mu kamar yadda ake daidaita ainihin wato kibiya a cikin gidanta har sai ya ga mun fahimci haka da kyau sannan sai juya ya kabbar ta sallah ya ce to wata rana annabi ya gama daidaita sahun mu kenan tsaf sai da ainihin ya shirya mu tsaf har ya gan yana shafa tsakanin kirazan mu tabbatar wannan bai bauɗe ba ya juya zai yi kabbara harama sai ga wani ya tunkuɗo kirjin shi waje haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bayan Allah ko dai ku daidaita sahun ku ko kuma Allah madaukakin sarki zai saba ainihin wato tsakanin zukatanku tunanin fahimri ya ce wannan na daga cikin sunnoni waɗanda aka ƙauracewa daidaita sahu za ka ga mutane kawai suna tsayawa ne yadda suka ga dama inda suka ga dama da kuma irin tsarin tsayuwar da suka ga dama to ba haka al'amarin yake ba a cikin shari'ar musulunci domin gaisuwa aka zo gaban Allah kowane sarki in an je gaisuwa gaban shi akwai irin yadda ake fuskantar shi wani sarkin ana fuskantar shi ne da rarrafe ake zuwa wani sarkin ana zuwa gaban shi ne ana mai kwantar da ciki wani sarkin ana zuwa gaban shi ne a faɗi a durƙusar da guyawo to a tsarin sallah sai Allah maɗaukakin sarki ya tsara idda ba a tsaya ɗin ya zama an tsaya a tsaye sannan kuma an daidaitu da juna idan a ruku'u ne zan an daidaitu a juna idan a sujuda ne an daidaitu a juna wannan haka yake ga sallah da kuma ainihin jihadi haka nassoshi suka nuna mana na alkur'ani da sunna don haka mu sani da cewa mu ahli sunna ne martaban mu ita ce sunna wulaƙantuwar mu kuma tana cikin bid'a da saba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda kar mu sake mu ainihin rinka wasa da al'amarin daidaita sahu ko hada kafadu ko kuma miƙar da sahu ko kuma mannewa junanmu talaka da mai wadata mai mulki da mara mulki in aka zo hada sahu jama'a daidai wa daida ake babu wani mutum a duniya wanda za a ce saboda darajar shi da martabar shi shi ba a ware mai sahu shi kadai idan aka yi haka to babu babu shakka sallar shi da ta waɗanda ke sallar tare da shi ta samu tangarɗa ko sarki ne mai martaba ta ɗaya ko sarkin makka ne ko sarkin ina ne sai dai ya shiga cikin jama'a a haɗa sahu tare da shi domin me wanda ya fi kowa daraja a duniya da lahira shine tiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sami musulmi suna sallah sai ya kabbarta ya shiga sahu ya shiga cikin talakawa cikin bayan allah to haka ainihin al'amarin yake wannan nasin ya nuna kenan babu wanda zai ce shi sai dai a ware mai sahu nashi na musamman saboda shine mai martaba ko mai alfarma ko shine sarkin musulmi ko shine sarkin imani ko shine sarkin wane ne dole ne a bi sunna jama'a wannan shine abin da yake tabbatar da imanin nashi irin imanin da annabawa suka zo da shi ne idan ku har imanin ba irin na annabawa bane to kuma ya rage sai abin da yake so to mun ji sai shi waɗanda shi malamin ya kawo mana a cikin ta'aliki daga ciki akwai ainihin nassin hadisin Jabiru dan Samura wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya fito sallah sai ya ce sahabbai ko ba za ku yi sahu ne kamar yadda mala'iku suke ba idan suna wurin ubangijinsu sahabbai suka ce yaya mala'iku suke sahu a gaban ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai sun cika sahun farko sannan sai su tayarwa na biyu sannan sai su tayarwa wanda ke biye da shi ma'ana mala'iku ba sa tsumbure wajen ainihin sahu ya zama ga sahun farko bai cika ba a je a tada na biyu a a sahun farko sai ya cika sannan sai a tada sahu na biyu sannan ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma su mala'iku in sun cika sahu kuma suna daidaita shi wato ba su barin shi ya kantare ko ya lankwashe a a za su miƙe shi haka ya miƙe daidai wa daida to sa'an nan hadisin Anas dan Malik Allah ya ƙara mishi yarda shi kuma yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku cika sahun da ke gaba sannan sai wanda ke biye da shi har in za a samu na ƙasa a cikin sahun sallah to a samu a sahun ƙarshe ina fatar mun gane abdullahi dan umar ku cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rinka tsai da sahunku sannan kuma kuna daidaita kafadunku sai ce sannan duk wata kafa ku rinka kokari kuna toshe ta sai ya ce sannan ku rinka tausasa wa ƴan uwanku ku rinka jin tausayin ƴan uwanku kar ku sake ku bar wata kafa ta shedan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shedan yana zubo ainihin jama'ar shi cikin sahun sallah su rinka yawo tsakanin sahu sahu don haka annabi ya ce ku rinka bi kuna toshewa ma'ana yana zubo ainihin mabiyan shi da 'ya'yan shi kamar yadda 'ya'yan tumaki suke dan in ya zama tsakanin musulmi da musulmi an samu kafa wani bai zo ya toshe ta ba su ba su toshe ta ba to sai shedan ya turo wakilin shi ya zo ya tsaya a wurin sai ya rinka saka alwaswasi tsakanin wannan da wannan sai kiyayya ta faru na fata an gane jama'a Allah baraukakin sarki ya taimake mu to hadisi na hudu a karkashin wannan ta'aliqin a cikin wannan littafin yace wa an Anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah qala sallallahu alaihi wa sallama rusu sufufakum manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ku rinka daidaita safa safinku ma'ana kada sahu ya bauɗe wannan sahu ya karkace wannan sahu ko wannan sahu a rinka daidaita shi wa qaribu bainaha sannan a rinka kusantar da tsakanin sahu da sahu kada ya zama sahun farko yayi nisa daga sahu na biyu ko sahu na biyu yayi nisa daga na uku a ya zama tazarar kawai gargadon wadda za ta ba da dama ne a miƙe a yi sujuda amma kada ya zama sahu ainihin yayi tsawo wannan dokar haka take jama'a a cikin salloli biyar na yau da gobe da duk wata sallah har da sallar gawa sallar gawa a nan ƙasar tamu galibi ana yin kuskure sai a ainihin sahu wanda za a manne da juna ma'ana gadon bayan wannan yana kirjin wannan wannan ba daidai ba ne sallar gawa ana tsaya mata kamar yadda ainihin ake tsayawa sauran ainihin wato salloli ne da gobe sai ce wa qaribu bainaha wa halu bil a'naqi sannan wuyan kuma ku rinka daidaitawa ku duba wannan jama'a ma'ana wuya ma a daidaita kafa a daidaita kafada wuya ma kada wuyan wannan ya goce wannan ya yi baya wannan ya yi baya wuya ma ya rinka zama saiti kenan ma'ana kun ga kenan kamar yadda ya zo a cikin sunna ana buƙatar kafin liman ya kabbarta kenan ya tsaya ya dubi yadda jama'a suke ya dubi kafafuwarsu ya dubi kafaɗansu ya dubi wawansu wani ya ɗan shagide haka in dai ba kantararren wuya ne da shi ba a ce wata gyara ba haka ake ba ga yadda ake ga yadda ake abin da yasa ana neman abu ɗaya ne a wurin Allah wannan abu ɗaya shine yarda Allah wannan yarda ta Allah da ake nema ita ta sa ka yadda wani ya wuce gaba ya zama shine liman in ba haka ba da kai da liman babu inda aka ce sallar liman tana da lada ɗari ta mamu tana da ta tamanin duk ladan ɗaya ne amma saboda neman yarda Allah to Allah ya ce dole ya zama akwai wani wanda zai wuce gaba ya jagoranci to neman yardar shi ta sa aka yarda ina fata an gane to idan an fahimci wannan da kyau jama'a lallai ne in liman ya ce a yi kaza kenan ka a ji haushe shi sannan sai ce fa wallazi nafsi biyadihi na rantse da Allah wanda hannuna yake a hannun shi raina yake a hannun shi wato wannan hadisi hadisi ne da yake bayani dangane da fiqhu amma kun ga saboda albarka hadisi sai yi ishara zuwa ga mas'ala ta aqida cewa ashe yana daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki Allah yana da hannu tunda ga shi manzo Allah yake fa wallazi nafsi biyadihi na rantse da Allah wanda raina yake a hannun shi to Allah yana da hannu kenan to aqidar musulmi ahli sunna ita ce Allah yana da hannu amma karka ce hannun irin kaza ko irin nawa ne in kai haka ka mummunan kuskure ka kuma muna na madadi ga Allah dan ka nakasa Allah domin ba a kwatanta Allah da halittu in kuma ka ce Allah bai da hannu sai ce to ai manzo Allah ya yi nuni anan cewa yana da hannu ka kare ta manzo Allah kenan Qur'ani da ya nuna cewa Allah na da hannu ka kare ta shi kenan to me mafita shine ka faɗi kamar yadda ya faɗi ka nuna yana da hannu sai ka wuce ba dogon bayani in an ce ya hannun yake ka ce Allah ya ce fala tadribu lillahi al-amsal kar a buga wa Allah misali ba a misali a ce misalin hannun Allah kamar kaza na fata an gane in kuma an ce to tun da dai ba a san yadda yake ba to a ce babu mana sai a ce a tun da ya ce akwai ah yo ai an yadda da akwai zatin Allah amma ba wanda zai kwatanta yadda Allah yake amma aka yadda haka ko akwai zatin shi amma an ce yaya zatin yake ba za ka iya kwatantawa ba saboda ne baka sani ba to tun da baka sani ba za kuma ka karyata ba za ka karyata ba sai ka ce Allah yana da hannu amma kuma ba za mu ce iri kaza ba ba kuma za mu karyata ba kuma ba za mu ce hannun ma'anar shi karfi ba a'a yana da hannu a wuce a haka yace to ina rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi inni la ara shaytana ina ganin shaytan yadkhulu min khalalis saffi yana shiga ta tsakankanin sahu sahu kun ga wannan ru'ya ru'ya ce basariya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na rantse da Allah ina ganin shedan ma'ana manzon Allah Allah ya mishi kashifi yana bude idon shi yana ganin shedano na'am hadisi ya zo sahihi cikin sahihu muslim wata rana ana sallah sahabbai sai da annabi ya banke hannun shi suka tambaye shi yace wani shedanin aljani ne yazo zai gilma ta gabana da bakin wuta shine na kama shi haka saboda shakura da ne mai har sai da harshen shi ya zazzago yawun shi ya zuba a ainihin hannuna har na ji sanyin yawun shi sallallahu alaihi wasallam ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin ainihin shedani kenan yace to ina ganin shedan yana shiga tsakanin sahu da sahu in ba a haɗe ba ka annaha hazaf yace ka annaha hazaf wato kamar ƴaƴan tumaki kamar yadda kaga ƴaƴan tumaki ƴan ƙanana ka ga nan kyakkyawan misali ne dan tinkiya ko dan akuya sai kaga ko dan yakurdi yake zai samu ya laba ba ya je ya wuce ko ya shiga ya zauna to annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka yake ganin shaytanu suna shiga tsakanin sahun musulmi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi sahihun mana yace sahihin hadisi ne rawahu abu dauda al-imam abu dauda ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 667 wal hadaf hadaf din nan da ya kawo ma'ana wata kalma ce ba a saba jinta a harshen larabci ba amma annabi da yake kwararre ne a cikin harshen larabci yana iya yin kalmomin da larabawan zamanin shi ma ba su taɓa jin su ba amma kuma akwai su a larabci ma'ana yadda harshe daɗewa takan sa harshe yakan ainihin dusashe yanzu irin nagartacciyar hausar da ake a da yanzu ba a yin ta akwai kalmomin da sun fata ko an daina amfani da su ko an sauya ana kiransu da wani abu a wannan yaren ko kuma an sauya ana kiransu a wannan yaren amma kuma da wani yare ake kiransu kuma an karɓi wannan sauyin ya tafi akan haka misali yanzu kalma abiko ko fatala wannan kalma ce wadda karɓaɓɓiya ce a hausa nagartacciyar hausa ce amma yanzu yarinya nawa ce za ka ce yaya baki sa fatala ba ta gane ya baki sa abiko ba za ta gane sai ta karɓi ne sai ta karɓi sunan ɗan kwali to kallabi ma kalma ce wadda ta fara tafiya ita ma yanzu ba kowa ya san kallabi ba in ka ce fantayi duje ba kowa ya sani ba sai an ce ne scat to scat kuma menene turanci ne amma kuma an karba haka to annabi sallallahu alaihi wasallama ya kware da harshen larabci yakan yi wasu kalmomi waɗanda hatta dattawan da ke zaune majalisin wani lokacin sai sun binciki me yake nufi shi yasa malam ya marmaza ya fassara wannan kalma alhazaf da ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama yake ka anna alhazaf ina ganin shaidanu ka anna alhazaf to menene alhazaf sai malam yace bil ha'il muhmala in aka zo a karanta da ha karami ko ha saɗe haka ake cewa da hausa ma'ana ha karami ko ha saɗe to in yana da digo a sama sai a ce mai ruwa ruwan shi ne digo to inda bai da digon fa ma'ana ha a karanta da ha a ce ha ka a ce ha ka a ce hazaf ka kuma a ce jabaf sai dai ha ha din sai ce muhmala wadda take ba ta da digo wazal da kuma zal al-mu'jama mai digo gwari gwarin gwari gwari kenan al-mu'jama mai digo wadda aka yi mata ijami aka yi mata digo maftuhatayn yace da zal din da ha din ji musu fataha a ce ha za wa ba'dahuma fa'un bayan su kuma ga fa'un nan to menene ma'anar su sai ce ghanamun sud awaki baƙaƙe sirarun 'yan ƙanana bila azabin bila aznabin wala azab waɗanda yake ba su da ainihin bindi kuma ba su da kunnuwa ɗan muri-muri kenan ina fata an gane su ne asalin wannan kalmar annabi ya ce haka yake ganin shaidanu suna shiga tsakankanin safin musulmi yanzu wannan ba tsoratarwa ba ce jama'a tsoratarwa ce to menene yake wajibi ya kamata duk ahli sunna su gane qur'ani da hadisi a waɗannan zamunna su zama marayu a duniya gaba ɗaya ba wanda yake tallafin su sai ahli sunna idan ahli sunna yake aiki da qur'ani da hadisi shikenan duniya ta shiga uku dama yan bid'a ba ruwansu da qur'ani da hadisi mushrikai ba ruwansu da qur'ani da hadisi arna ba ruwansu da qur'ani da hadisi suwaye suka yi ruwa suka yi tsaki da qur'ani da hadisi su ne ahli sunna wajibi ne su imani da qur'ani bi tafsili danna dannan shi sannan su imani da alqur'ani bil jumla a jumlance duk inda qur'ani yazo ahli sunna yadda da shi da hadisi yazo ahli sunna yadda da shi to da an fara fashin baki kuma komai nauyin doka sai ka ce dai qur'ani ce ka da kanka zai iya dauka ina fata an gane sannan wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace rusu menene ma'anar rusu ma'khudun min ar-ras yace kalma an dauko ta daga ras fa yuqalu rassal bina yarussuhu rassan ma'ana ya daidaita ginin daidaitawa matukar daidaitawa idza alfaqa ba'dahu bi ba'din in ya hada sashin ginin da sashin gini ma'ana yadda magina suke gina a sa bulo a sa bulo din nan ai suna kawo wani siminti ko wata ƙasa tsakanin da bulo bulo da bulo suna cikewa ko don aka yi haka kuma sai ga an daidaita don kada wannan da aka sa ya karkace da wancan to wannan shine ras to haka ake son sahu kenan a cike tsakani sannan a daidaita ina fatar mun gano wa minhu qawluhu ta'ala daga nan ne wannan magana ta Allah madaukakin sarki da yake cewa ka annahum bunyanun marsus Allah madaukakin sarki yana son muminai waɗanda in suka zo jihadi za su yi sahu suna makale da junansu kamar gini wanda ke ɗamfare da junan shi ina fata an gane ولا تتأتى هذه الصفة إلا بالالتزام بالتوجيهات النبوية ما لن سمير يتي أما wannan siffa da muka ji ta a hadisi ba za ta taɓa yiwa a yi ta yadda take ba sai in an biyar da annabi ya ce keke da keke in dai ba abu da annabi ya ce dan na balla keke da keke ba kawai a ɗauka haɗa sahu dai a haɗa sahu to wannan sifa ba za ta samu ba domin ne ba za a manne ma juna ba amma in ana son a yi wannan siffa to sai an bi magana annabi sallallahu alaihi wasallam a keke da keke a haɗa kafa a haɗa kafaɗa a daidaita wuya sannan a dubi sahun da kyau ka a bari ya yana da alignment ka a bar shi ya karkace sai a daidaita shi a tashe shi to in aka lazimci haka to an zo da wannan siffa wadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi min al-muhaba bil a'naq a samu daidaituwar wuya da wuya wal aktaf da kafadu wal aqdam da kuma kafafuwa wa siddul khalal wa siddul khalal wa saddul khalal da wa sabadul khalal da kuma ainihin gyara ainihin wato kafafe da tsakanin sahu da sahu wannan lil akharina da kuma wannan sahun yabi wannan wannan sahun yabi wannan wannan sahun yabi wannan da jama'a za su gane hatta masallatan juma'a haka ya kamata su rinka yi irin a ce cikin masallaci ya cika rihaba ta zo ta cika to sai ya zama kaga kawai mutum ya zo inda ya ga dama sai ya tsaye da sahu a so ake ko a rihaba wani sahun yabi wani wani sahun yabi wani wani sahun yabi wani jama'a an zo gaisuwa ne fa gaban mahalicin da babu wani sai shi ina fatar mun gane in aka zo gaisuwa gaban sarki ka duba wadda mutane jikinsu jikinsu ma gaisuwar yake yi sai ka ga mutum ya yi lif duk kazar kazar din dan gaba gaba ko dan tasha in ya zo gaban sarki natsuwa yake yi sai ka ji kamar ba shi ba ya san ya zo gaban wa gaban mai gari to wannan gaban mai halitta ya zo Allah ya taimake mu to shi ne sai mana yake cewa wa adamu tarki furajatin fi safi da kuma rashin barin wata kafa a cikin sahu وكل هذه وكل هذا فهمه الصحابة رضي الله عنهم من أقواله صلى الله عليه وسلم yadda duk kaji wannan haka sahabbai suka fahimci ainihin waɗannan sunnoni wannan huna an ba'dihim ma yu'ayyidu zalika kun ga sahabbai sun fi kowa tsarkin zuciya sun fi kowa kyakkyawan tunani sun fi kowa kaifin basira sai malam yace to duk yadda kaji an kawo innan yadda annabi ya faɗa haka sahabbai suka fahimci abin sai ce to babu laifi mu dan kawo maka kaɗan na daga fatoyin da sahabbai suka yi waɗanda waɗannan fatoyin suke fassara mana cewa sahabbai sun fahimci abin ina ma'anar wannan maganar idan malami ya karantar da karatu ranar jarabawa ya tambaya aka bashi ansa yadda ya tambaya alamar an fahimci karatun kenan yayin da annabi ya karantar da su za a gane sun fahimta ko ba su fahimta ba da aka ji sun zama malamai sai aka ji karatuttukan su yayi daidai da karatun malamin su ma'ana sun fahimta kenan ina fata an gane sai malam ya ce fa an anas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aqimu sufufakum anas yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku tsaya da safinku fa inni arakum min wara'i zahari ina ganin ku ta bayana wa kana ahaduna yulziqu mankibihi يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه ana sai ce to kun ji abin da manzon Allah ya faɗi ya ce ku tsau da sahunku dan ina ganin ku ta bayan bayana sai Anas to ya ce dan haka sai kaga ɗaya daga cikin mun sahabbai yana ɗamfara kafaɗar shi da kafaɗar ɗan uwan shi yana kuma ɗamfara ƙafar ɗan uwan shi kaga sun fahimci maganar kamar yadda annabi ya faɗa ɗin kenan ba wai makala wannan ya zo ya aji yatsan shi na wannan ya aji yatsa ko wannan ya haɗa kan yatsa da kan yatsa a ƙaban ƙafa da ƙafa ka faɗa da ka faɗa kaga sun fahimci umarnin kenan wannan hadisi ya zo da wata babbar mu'jiza kuma ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wacce mu'jiza ce ita ce annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ya kabbarta sallah jama'a duk abin da sahabbai suke a baya yana ganin su gaba ɗaya kamar yana ainihin juyawa kama a gaban shi suke to in ka karanta ibn hajar a cikin fatuhun bari malamai masu fassara suka kai suka komo ina ma'anar wannan cewa annabi da ya ce ina ganin ku wasu suka ce ai allah maɗaukakin sarki yana ɗauko mishi su ne gaba ɗaya sai ya aje mishi wato hotonsu duk abin da suke kamar yadda za a sa da projector ko da kamera ko da makamancin haka wasu suka ce a'a ido ɗaya ne yake da shi a ƙeya haka ƙwaya ɗaya da wannan idon ne yake gani aka ce duk wannan dai kaiwa ta kai ta komo wajen ta'awili hakikanin al'amari shine wannan mu'jiza ce wadda Allah madaukakin sarki ya mishi da ya kabbarta sai ya gani yana ganin su din kamar cewa an ɗauko su an aje a gaban shi ba wai gawa yake ba ba wani ido bane ba komi bane wasu suka ce ai haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake da'iman abadan aka ce a'a sai a sallah kawai a sallah ne kadai yake haka in ba a sallah ba ba ya ganin abin da ake a bayan shi sallallahu alaihi wasallama رواه البخاري الإمام البخاري رويتونا حديثي أنا بعت الأريبك ودا أشرين دبيار قال الحافظ في الإمام ابن حجر يضو الشرح وانا حديثي سيتي أفاد هذا التصريح أن الفعل المذكور كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم wannan karara da anas ya fito ya faɗi cewa annabi ya ce ku tsau da sahu don ina ganin ku ta bayana sai ce wannan bayanin da anas ya ƙara da cewa don haka sai ɗayan mai haɗa kafaɗa da ta ɗan uwan shi kafa da ta ɗan uwan shi yace yana nuni a zamanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa bi hadha yatimmu al-ihtijaj bihi ala bayan al-murad da wannan ne za a gane cikakkiyar hujjar da ke cikin wannan hadisi akan bayyana manufar wannan hadisi bi iqamati safi wa taswiyatihi a game da ainihin tsai da sahu da kuma daidaita shi don ku duba abin da annabi ya ce musu ku tsai da sahu tsau da sahu ya ce sai amma sai suka fahimci banda tsayar da sahun ma sahun ya miƙe sai suka fahimci kuma har da haɗa kafaɗa da kafaɗa da haɗa ƙafa da ƙafa to kuma wannan yana tabbatar da cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ne domin ba zamanin annabi ne ta iya a ce to ai fasarar mai yiwa abin da annabi ya faɗan ba haka a'a sabbe ya faɗa musu ne suke aikata haka nan take قلت سليمان سمير نتي وفي رواية الإسماعيلي من طريق معمر قال al-ismaili kuma ya ruwaito a cikin ainihin wato bashi riwayar ta hanyar ma'amar ya ce walau fa'altu zalika bi ahadihim walau fa'altu zalika bi ahadihim yau na nafara ana zai ce kai ce a yau da a ce zan tursasa wani daga cikin musulmi cewa sai ya haɗa kafaɗa da kafaɗa sai ya haɗa ƙafa da ƙafa yace da sai ya gudu daga masallacin kaga wannan magana tana ƙara nuna kenan wancan abin ashe a zamanin annabi ne a zamanin annabi sahabbai sun fahimci haɗa kafaɗa da kafaɗa haɗa ƙafa da ƙafa to amma a wannan riwayar sai ana suke cewa da a yau zan matsa wa wani sai yayi haka sai ya gudu daga masallacin to anas ne yake faɗin haka jama'a wannan fa a cikin zaman khairul quruni kenan balle yanzu da ake cikin karnu bush karni bush ake ciki yanzu wancan zamanin manzon Allah ne zamanin sahabbai ne na fata an gani tun a wancan zamanin yake cewa a yau ma'ana bayan annabi ya rasu an dan an dan fara daukan lokaci ke ne yace da yau zan matsa sai an yi haka yace sai su watsa daga masallacin ka an sai ce ka annahu baghal shumus kama ainihin wato alfadari alfadari irin wanda yake kada bindin shi kamar yadda alfadari yana ko in kaga doki ko jaki na kada bindi sai ga ya kada bindin nan haka ya cikin gaggawa ko ma'ana yau da zan ce wani ya haka sai ga ya gudu kamar kamar bindin alfadari wa shumus huna sai ce wa shumus huwa nufur آه من الدواب الذي لا يستقر لشغفه آه لشغفه لشغفه وحدته yace dabbobi waɗanda saboda rashin natsuwa ya tsalle nan ya tsalle nan ya tsalle nan yace to irin wannan da yanzu zaka ce a sai ka ga wani ya gudu daga sahu wani ya tsalle nan wani ya koma nan to wannan tun zamanin Anas ke to yanzu kuma fa yaya kenan dan yanzu wannan sunan ana so ba aiki da ita to jama'a za a yi kamar minti goma kenan kafin a kabbarta sallah don za a tsaya ne za a yi binciken sahun wane matso nan wane gyara nan wane e buɗa nan wane shigo nan wane kaza wane kaza wane kaza to in kana ga haka yanzu sai ka samu suna a anguwar malam bai sahu sai a sa maka malam bai sahu eh shike sai ka ji yaran islamiyya ne maka waka to amma kuma in ba da haka ba fa hadarin da annabi ya faɗi zai faru shine rabuwar kan gashi kuma ana ganin ta yanzu ka duba da kyau ka gani inna min al menene yake cewa al ajaib wal ajaib jummatun qurbul habibi wa ma ilayhi wasul kal insi fil bayda wa qatlu hazama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmul abun mamaki ya kai abun mamaki ga ruwa raƙumi na dauke da shi kishi zai kashe shi ma'ana yanzu kin juna da rabuwar kai da muke fama da ita wannan na daga cikin sababi to tunda mun ji dalili me yasa ba za mu gyara ba sai a gyara don waccan maganar ta anas cewa yau da zan faɗa wani haka sai ya gudu ba hujja bace fa akan cewa to sai a kyala mutane kuma a daina faɗa musu ba hujja bace dole a faɗa musu yaron ka yanzu aka fara ruwa sai fito yana tsalle da za ka hana shi sai ya kuka to amma in ka bar shi ya ci gaba da kai da shi za ku kuka gaba ɗaya don zai jaddan da baka da kuɗi yana kukan bari kai kuma ya hana ka bacci to amma don maka hana shi wannan kukan ma'anar wannan kenan yanzu a karantar da mutane wato abu na farko jama'a shine karantar da mutane idan baka karantar da mutane ba baka lazimta musu ka zo ka ce musu ku yi kaza shi yasa yana daga cikin lokuta masu albarka waɗanda ya kamata masu da'awa su rinka lura a kowane gari wani lokaci ne ya fi dacewa a karantar da mutane wanda ɗan kasuwa da ma'aikacin gwamnati da wane da wane za su abin nan kaga wannan nazariya ce kamar yadda na faɗi a kasar ɗin da'awa aikin Allah kowane mai da'awa sai dubi garin in gari ne na ma'aikatan gwamnati in ka sa musu karatu asabar da lahadi sai ka ga sun taru in ka sa dan litinin fa ba wanda zai zo in garin yan kasuwa ne fa in ka sa musu asabar da lahadi da safe su ma ba za su zo ba yan kasuwa da safe za su je kasuwa amma tsakanin magariba da ishafa dole ka rufe kasuwa don wata wani garin ma doka ce karfe biyar ko karfe shida a rufe kasuwa to lazimi na farko shine malamai su karantar da mutane sannan sai su ce musu to kun ga karatun nan da aka yi to a sa sha aikace yanzu ga karatun muna yi to yanzu kamata in aka zo sallar isha a fara nunawa a aikace amma ba hujja bane a ce to ai da dumi dumi ai da dumi dumi ma za a fi fahimta in aka bari ya huce ba zai dadi ba Allah ya taimaka sai yake wa lam yatafarrad Anas bin naqli hadhihi as-safha an sahaba yace ba Anas ne ya karbo mana ya dauko wannan wato shati na tarihin nan game da sahabbai ba cewa ga yadda sahabbai suke ba Anas bane kadai ولكن نقلها ايضا ان نعمان بن بشير فقال نعمان بن بشير ما كجا ابن da yace game da sahabbai yace فرأيت الرجل يلفق منكبه بمنكب صاحبه yace da annabi yace a hada sahu sai in ga mutum yana hada yana manna kafada shi da kafada dan uwan shi wa rukubatihi bi rukubati sahibihi kun ji gwiwa ma har gwiwa ma sai ya sai gwiwa ta da tawana ta yi daidai wa daida gwiwa ma jama'a sahabbai da gaske suke jama'a da gaske suke in annabi ya faɗa abu dama su yan cika aiki ne shi yasa rayuwarsu ta yi albarka rayuwarsu ta yi albarka saboda jin magana shi sallallahu alaihi wasallam sai ce wa ka'abihi bi ka'abihi ƙarshen tika tika tik ma'ana wa ka'abihi bi ka'abihi idan kafa da idan kafa yanzu wannan ya kau da dan yatsa kenan maganar wai yatsa da yatsa a ya ce wa ka'adihi bi ka'adihi sai kaga sahabi yana hada idan kafar shi da idan kafar dan uwan shi ina ma'anar wannan gashi a aikace da yadda abin da yake idan kafarka kafarka ba za ta hadu da ta dan uwanka idan kafa da idan kafa ba sai an miƙar da kafar ta kalli alƙibla idan ta kalli gabas maso kudu wannan ta kalli gabas maso arewa babu yadda za a yi a haɗu haka ku kiyaye wannan don wannan tana daga suna daga cikin matsaloli da ake fuskanta jama'a dole ne ya zama kai ka miƙar da kafarka ta kalli gabas haka hadisi ya ce alƙibla hadisi sahihi cikin musnad imam ahmad da sunan abi dauda da nasa'i da tirmidhi da ibnu majah daga sahabi abu umaydin sa'idi yace annabi sallallahu alaihi wasallama in ya kabbarta sallah sai miƙar da kafa shi sai ta fuskanci alƙibla in ya zo sujuda hannayen shi sai su fuskanci alƙibla ƙawawan shi ma sai sa su sai su fuskanci alƙibla jama'a to idan kafa ka ta fuskanci alƙibla haka kafa wani ta fuskanci alƙibla jawowa kawai za a haɗa fa amma in wani tashi ta kalli gabas maso kudu wani tashi ta kalli gabas maso arewa to in an yi sa'a shine za a haɗa kan yatsu to da haɗa kan yatsu da rashin haɗa haka duk ɗaya ne bai da wani amfani gwamma kowa ya tsaya ma inda ya so ko kuma ma kowa ya tsaya a gidan shi kawai don haka in dai haɗa sauyin za a yi kun je ce ka'abu bil ka'ab idan kafa da idan kafa kafada da kafada gwiwa da gwiwa ina ma'ana gwiwa da gwiwa wai kada gwiwa wani ta baure wani yayi gaba ke wani yayi baya da zama an daidaita su kun ga ba Anas ne kadai ya bada labarin wannan sunnar ba hadda sahabi da kuma dan Bashir Allah ya kara musu yarda yake rawahu abu dauda al-imam abu dauda ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 662 bi sanadin sahihin da isnadi ingantacce wa annaqahu al-bukhari al-bukhari ya kawo wannan hadisi ko da yake bai ambaci isnadin shi ba amma kun ga abu dauda ya ambaci isnadin shi bukhari ya kawo shi a cikin ainihin mujalladi na biyu shafi na 211 tare da sharhin fatuhul bari malam samir ya ce ولا يفوتني هنا أن أنبه أن هذه السنة أن هذه الصفة التي نقلها لنا صحابة رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا بها قد ظلمت من بعض الناس yace amma a nan ba zan sake wani bayani mai muhimmanci ya kuɓuce mini ba sai na yi shi cewa wannan siffa game da haɗa sahu wadda waɗannan sahabbai suka ba da labari cewa haka ita zo daga manzon Allah kuma suka aikata ta to an samu wasu mutane sun zalunce ta sun ci zalunta sun yi mata mugunta wa za'amu suka riya cewa anna hadhihi sifa wai wannan siffar da sahabbai suka faɗi haka annabi ya nuna musu haka suka yi a aikace laysa min sunna wai ba sunna bace to in sahabi bai fahimci sunna ba a duniya to sai a rufe sunna gaba ɗaya a koma bid'a duka abin da sahabban suka faɗi malam samir ya ce wasu suka ce ba sunna bane yadda ma'ana sahabbai ba su iya ba ba su fahimci daidai ba sai ce wal jawabu ala ha'ula'i min absat ma yumkin yace ga amsa ga waɗannan mutane ta mafi saukin hanya ita ce li'anna hadhihi sifa kana umila biha ala ahadi annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ai wannan sifa ainihin wato an yi aiki da ita a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ya suka yi aiki da ita mina sahaba su sahabbai din ridwanullahi alaihim Allah ya kara musu yarda kama taqaddama an-naqlu an al-hafiz ibn hajar kamar yadda ya gabata ibn hajar ma da kanshi ya faɗa haka fa in qala qa'ilun idan wani saha inda wani zai ce hada min fi'il sahaba ya ai wannan aikin sahabbai ne annabi ya faɗa sahabbai suka fahimci haka ta ya za a gane cewa haka ne annabi yake nufi قلنا في متي الجواب على ذلك من وجهين دا أنسى تفسكو كيبيو أما الأول أمسى فرقه فقد رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه أي النبي يا جنس دا يفعل sai ya ga sun aikata haka kuma ya kyale su dalili ne akan sun fahimci abin da ya faɗa eh in ka cewa ya ɗibo ruwa sai je kawo man shanu eh za ka yi shiru ba za ka yi shiru ba tare da cewa man shanu fa zaki ne da shi amma me ka ba shi umarni ruwa in kai shiru ka to ya nuna kenan akwai matsala ko kuma dama kana buƙatar man shanu ma sai ka ce ajiye to tafi ka kawo ruwa kaga dai ka sake dawowa kan magana ka ta farko don haka tun da har annabi ya ce ku yi kaza suka aikata ya gansu ya kyale su a yadda suka aikata nan wannan yana nuna fahimtar da suka yi ta zama daidai alaysa huwa alqa'il fi awwal hadisi anas alaita yo ba annabi ne a farkon hadisin ana sai ce aqimu sufufaku ku daidaita ku tsaida safurku wa tarasu ku daidaita shi ku gyara shi fa inni arakum min wara'i zahri ina ganin ku ta bayan bayana rahu bukhari bukhari rawaito wannan ba annabi ya faɗa haka ba tun da ya faɗa haka kuma suka haɗe kafaɗa da kafaɗa gwiwa da gwiwa kafa da kafa komai suka daidaita kuma ya gan su ya kyale su ya nuna abin ya yi daidai kenan sai ce ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآهم على ذلك wannan hadisin ya nuna annabi ya gansu akan haka tunda har sai da yace ina ganin ku fata baya dan karka dauka ai tunda ya juya kawai bari ka dan yi ciwa ciwa sai yace a ina ganin ku ya nuna ya gansu kenan a wannan haduwar da suka ko tare da cewa yana juya ya juya amma fa yace yana ganin su ta baya wannan ke nuna wannan irin siffar da suka yi annabi ya gansu akan ta iz law kana khat'an da haka kuskure ne lana hahum an zalika da ya hana su game da haka wa kama huwa ma'lumun kuma sanannen abu ne anna sunna takunu bil qawli sunna tana kasantuwa ne da baki annabi ya ce ku yi kaza kama takunu bil fi'li kuma sunna tana kasantuwa da aiki in ya faɗi kaza suka aikata kaza ko shi ya aikata kaza au bil iqrari ko kuma sunna tana tabbata ne da tabbatarwa ma'ana ko ya faɗa ko ya aikata ko ya gani ya kyale duk mai sunan wannan sunna to ya faɗa su kuma sun aikata ya gani ya kyale ai wannan sunna ta tabbata hasan da husaini da gamba kenan ko ta wace hanya ko wa amma sani yace amsa ta biyu kuwa fa huwa ittifaqul jami'in anna sahaba ridwanullahi alaihim afham wa a'lam bi murad rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min ghairihim mimman ata ba'dahu hanya ta biyu da za a tabbatar da wannan magana a rushe wacce magana ita ce dukkan malaman musulunci gaba ɗaya sun haɗu akan cewa lallai dai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fi kowa fahimta sun fi kowa ilimi fiye da duk wani wanda zai zo bayan su duk wani karatu duk wani ilimi duk wata fahimta in dai daga manzon Allah aka karɓo ta to sahabbai ku sun fi kowa fahimtar ta duk wanda ya zo bayan su duk su ibn hajar da suka yi sharhin fatihul bari din nan rubushin albarkacin fahimtar sahabbai ce duk fahimtar su ibn hajar duk fahimtar su nasiruddin duk fahimtar su wane ne bata kai ta waɗancan sahabban ba dan sai da Allah ya kai ya aje su gefe guda ya aje duniya gefe guda yace fa in amanu bi misli ma amantum bihi ya ku sahabbai in mutane suka yi imani da abin da kuka yi imani da shi faqad itadautu sun shiryu na wannan ke nufi kenan idan mutanen duniya sun bi hanyar sahabbai sun shiru wa in tawallau in suka bada baya suka kauce wa hanyar sahabbai fa fa inna ma hum fi shiqaq su ne a cikin shiqaq tsiya ko kuma tsagewa duk wanda ka dauka haka ne duk mutumin da ya kama hanyar sahabbai ba zai talauci ba ba zai samu matsala ba ba zai samu rikici ba idan jama'a ne ba za su taba tsagewa ba duk mutanen da suka rena hanyar sahabbai suka kirkiro tasu sai tsiya da fatara da talauci sai ya kama su sannan sai sun dare a tsakaninsu na fatar mun gane saboda waɗannan mutane su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu cikin su a cikin su ya ci ya sha a cikin su ya aure a cikin su ya aurar su suka ɗauke shi suka yi mai wankan gawa suka yi mai sallar gawa suka saka shi a kabari duk abin da suka yi a duniya ya fi na kowa ba wanda ya fi su karatu ba wanda ya kai su fahimta ina fatar mun gane to Allah ya kara musu yarda sai ya ce fa kaifa biman kana fi zamanina hadha idan ya zama tabi'ai da suka zo bayan sahabbai ma ba su kai su karatu da fahimta ba to ina kuma wanda ya zo a zamanin nan namu yanzu akwai wani dan majazo da zai zo a wannan zamani ya ce ya fi sahabbai karatu burbushin burbushi kai ina fata an gane aya kuma fahimu huwa sawab a ce fahimtar shi ita ce daidai an fahimuhum ko ko fahimtar su sahabbai ridwanullahi alaihim Allah ya kara musu yarda a tabbas fahimtar sahabbai ce daidai sai ce hadha su'alun yace dai wannan tambaya ce natruku jawabuhu lil mukhalif mun batta wanda duk da yadda da wannan magana ba shi ya amsa mana ita shin fahimtar shi ta ko ta sahabbai shi ya amsa mana mu ba za mu ce komai ba duk wanda yace sahabbai ba su iya ba to sai a ce to shi ya fi su karatu ko su suka fi shi ya fi fahimta ko su suka fi shi ya amsa kar ku bada amsa idan ya ce shi ya fi su karatu da fahimta to sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waye malamin ka nan arewacin najeriya bai da ka ce ka yi diploma a edo diploma an kai duk sai- kai sai ka rikita mutane sai su tsorata saboda darajar edo ta fi kowace jami'a eh ma'ana malaminka na sa a gane girman iliminka girman makarantar da kai na sa a gane girman iliminka ko to a duniya akwai wani malami da ya fi manzon Allah sallallahu alaihi to sai aka ce waɗannan ɗaliban manzon Allah ne manzon Allah ne ya koya musu babbako da faffaru da duka har suka iya suka haddace suka wanke allansu har suka sauka manzo Allah ne biye musu komai ba wani malami da yazo ya taya manzon Allah komai manzon Allah ne ya koya musu da aqida da tauhidi da larabci da nahau da sarf da balaga da adab duka da yadda ake fitsari da yadda ake wanke kashi da yadda ake komi manzo Allah ne ya graduating din su yace kuma kun iya ku je ku karantar duniya kuma ku ce ni ne malamin ku to da kai da waɗannan wayafi in ka ce kai kafi sai a ce to a kai ka gidan mahaukata likitoci su marmaza su yi aiki a kanka idan kuma ka ce eh sun fi ka sai a ce to tunda sun fi ka to ga yadda suka ce sai ka karbi nasu kenan ba ya fi sauki ba sai ce haza wa qad tarjama al-bukhari lil bab bi qawlihi bab ilzaq al-mankib bil mankib wal qadam bil qadam fi safi yace wannan kenan al-imam al-bukhari ma da kanshi da yazo ya kulla babi kuji abin da yace yace babin da ke magana akan cewa a dan fara kafada da kafada kafa kuma a hada ta da ainihin kafa a cikin sahu shi kanshi buhari ya fahimci yadda sahabbai suka fahimta kenan dama duk mutumin arziki baya wuce na sahabbai fa duk wanda ya wuce na sahabbai to zai tafi na abu jahal ne da abu lahabi sai tabbata ya data haukan shi tambihu nake ba fadakarwa min ajli zalika yace to saboda haka kana da'watuna mu da'awar mu yanzu fa samir ne yake magana jama'a samiru ibnu amin az-zuhairi yace sabo kaga haka ake so duk inda ka dan kawo wata fa'ida ka tsaya ka yi ishada ka ɗaukaka da'awarka ka yada da'awarka dan ba mugun abu kake kira zuwa gare shi ba yace to jama'a tunda haka ne mu dai mun yadda sahabbai sun fi kowa karatu saboda malamin su yafi kowa ilimi to saboda haka ne mu da'awar mu ta kasance la ta'tamidu alal kitabi was sunnati faqat mu da'awar mu ba ma cewa qur'ani da sunna kadai kama yalhaju ghayruna bi zalika kamar yadda wasu mu suke cewa da yawancin ahli sunna sai su ce qur'ani da sunna to mu ba haka kadai muka tsaya ba bi ikhtilafi ittijahatihim wa manahijihim duk da sabanin irin yadda kowanne ya fuskanta da tafarkin kowanne wa inna ma mu da'awar mu ga yadda take alkitabu wa sunna wa ala fahmi as-salaf salih qur'ani da sunna amma a bisa fahimtar magabata mutanen kirki har abubakar gumi ya mutu sharhin wannan tafarkin namu yake sai ce karatun hadisi da aiki da shi shi ne zama lafiya ga musulmi sai ce amma ba za ka fahimci qur'ani da hadisi ba sai ka bi fassarar malaman farko to to kun ji muna mu kenan amma mutum da zai zai ce qur'ani da hadisi kawai to ma'ana zai fassara qur'anin yadda shi yake so kenan tashi fahimtar a'a mu fahimtar sahabbai ita ce tamu ina son ku kiyaye bambancin akwai bambanci mai girma tsakanin wancan da wannan domin masu bin ɗariƙu khawarijawa shi'a da sauransu kowa zai ce shi ma yana bin ƙur'ani da sunna duk wani mai kacau kacau zai ce ƙur'ani da sunna amma mu tamu da awar sai mu ce amma a bisa fahimtar sahabbai fahimtar da waye ɗora su akai fahimtar da annabi ya ɗora su akai misali yanzu mutum zai akan tahiyatul masjidi in an zo masallaci a yi nafila sai sake ɗauko wani hadisin da ke magana akan falalar jam'i to sai ya zama kamar su biyar suka shigo masallaci za su yi tahiyatul masjidi sai su ce to mutum guda wuce kai mana jam'in tahiyatul masjidi yanzu kun ga wani aiki da ne hadisi sunna hadisai ne ingantattu wannan falalar jam'i wannan kuma game da tahiyatul masjidi amma tambaya ita ce sahabbai sun fahimci haka a'a to mu sai mu ce kada ai haka dan haka in kowa ya zo masallaci shi kadai zai yi tahiyatul masjidi ba a jam'in tahiyatul masjidi to a ina ake jam'i kenan ana yin jam'i ne a salawatul khams da sallar idi da sallar kusufi da sallar roƙon ruwa da shafa'i da wutri da sallar tarawihi da tahajjud amma nafila irin wannan fa to ba za a yi mata ainihin jam'i ba me yasa sai a ce sahabbai ba su fahimci haka ba dan haka ku kiyaye wannan maganar tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske cewa sakamakon haka da'awan mu ta sha bamban da sauran da'awa sauran duk ahli sunna za su ce qur'ani da sunna to yan bid'a ma cewa suke qur'ani da sunna amma mu sai mu ce wa ala manhaji salafil umma to dan bid'a sai ya ce a a to to nan kuma to wannan kan da garkin da muke yi ita ce za ta hana mu ba za mu bi tafarkin yan shi'a ba ba za mu bi tafarkin yan ɗariƙo ba ba za mu bi tafarkin duk wani mai bid'a ba don duk abin da ka kawo sai mu ce to a ina ka ciro sai ce ga hadisi sai mu ce to wani sahabi ya fahimci haka in ka ce babu sai mu ce to yanzu kana nufin kenan ka fi sahabbai fahimta ko ka fi su daraja domin su suka rawaito hadisin yaya su ba su fahimci abin da kai ka fahimta ba anya baka yi zangayi da karambani ba baka wuce iyaka ba kun fahimci wannan wannan bayanin fa yana da kyau sosai a tsaya a fahimce shi da kyau domin misali yanzu in mutum ya zo hada sahu zai iya hada sahu diyar da dama in ka taba shi ce annabi ya ce a hada sahu kuma mun hada sahu to amma sai a ce to amma irin hada sahun sahabbai ne in ba irin nasu bane sai a ce to ba daidai bane in kuma irin nasu ne ce daidai ne kuna fahimtar maganar samir ko sai malam ya ce wa la yadhunnu zannin annahu laysa laysa ala hadha alqawd fahamu salaf salih ku ji wata maganar kuma yace kada fa wani mai zato kuma ya zaci cewa wannan kaidin da muka yi cewa a bisa fahimtar salaf kada ya fahimci cewa wai wannan maganar babu dalili a kanta kai ya dauka cewa mu ne muka kirkiro cewa alkitabu was sunna wa ala fahmi salaf salih kada ya ɗauka cewa annahu laysa ala hadha alqaidi dalilin kai ya ɗauka cewa babu dalili sai ce bal alaihi adillatun min kitabillahi azza wa jalla wa min sunnati nabi sallallahu alaihi wa sallam yace cewa da muke a bisa fahimtar salaf din ma muna da dalili a qur'ani da hadisi amma da yake wannan ba mahalli ne na a tattake wannan mas'alar ba ko ku bi mu bashi sai mun zo karatu a cikin ainihin aqida sharhin aqidat tahawiyya da kuma in mun zo sharhin arba'un hadith za ku ji dalla dallan bayanai akan cewa wa ala manhaji salafil umma din wannan kaidin yana da dalili da qur'ani da sunna shine in har ka bi qur'ani da sunna ba a bisa ta su fahimta ba nan ma ka halaka ko dubi duk yan dariƙun da ke kwaso zikiri ya ce ku yi kafa dubu sai ce qur'ani ya ce uzkurullah zikran kasira eh sai ɗibo wasu hadisan sai kawo ingantattu to amma tambayar sai a ce wani sahabi ya fahimci wannan ayar haka wani sahabi ya fahimci wannan hadisin haka babu sai ce to al-imam darimi ya ruwaito hadisi sahihi daga sahabi ibn mas'udin ibn mas'udin dalibai sun taru a kofar gida suna jiran ya fito ya musu karatu sai ainihin yayi jinkiri bai fito ba can sai wani ya gaji sai ga to bari ya bada wazifa kafin malam ya zo ya bada sunna shi bari ya raba wazifa sai ce ku yi salati kafa ɗari hailala kafa ɗari kun huwa kafa ɗari ka tsaye ta rabawa malam kafin lokaci yanzu abu ya kai wajen dubu uku to ka ga ba za a ɗauki karatu ba kenan a to kafin kai dubu uku ina karatun hadisi zai yiwu can sai ibn mas'udin sai ya jiyo yana jiyo wannan magana yana fitowa sai ya kife mutumin nan da mari lafiya yace wannan abin da ka kawo ka fi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ilimi ne ma'ana yaya ka zo da abin da su ba su zo da shi ba ita jama'a kun cika gaggawa kwana nawa ne yau ga annabi da sahabban shi rigunan su ko bushewa ba su ba amma har kun fara ƙare ƙara addini ashe in Allah ya ce uzkurullah zikran kasira in ka ce ayi kafa uku sai a ce kai ƙarya bar mutane su yi da yawa in ka ce ku yi dubu sai a ce waye ce ku yi dubu Allah ce waye ka ce su yi da yawa kai ma ka faɗa ka ba da wuri wanda ya yi ce ya fahimci ya yi da yawa shi ke ne ya tashi ya tafi kai in ka ba da dubu to shi ne wannan ba da dubu ɗin da hamsin da kaza shi yasa ke kira ɗariƙar wani to amma yi da yawa ɗin fa to ɗariƙar Allah ce to da yake ba a ba da ta Allah to tun da an kwasa to wanda ya kwasa ɗin sai ce to shi yasa ranar kiyama sai ce zai aje bari zai rinka ba da hannu wanda ya wannan nashi shi zai kiliya shi wanda bai nashi ba fa irin mu to mu sai manzo Allah zai kiliyan mu kuma mu zo mu shi ne abu ne mai sauki siyori ne mai sauki wanda duk ka nashi sai karbe ka wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi ya laitani takhassu ma'ar rasuli sabila wanda duk ya kama wata hanya ba ta manzon Allah ba duka zai ciji ya tsin shi yana ya shiga uku ya lalace ashe ma bai bi hanyar manzon Allah ba ya hada manzon Allah da wata hanya saboda haka in Allah ya ce ayi zikiri sai ka ce mutane ayi zikiri in ya ce ayi da yawa sai ka ce ayi da yawa kakka ce ayi dubu hamsin dan dubu hamsin din nan in da yawa a wurin ka to wani kuma kaɗan ce ashe ka yi karambani ka bar mutane su fahimta to sai a ce yaya sahabbai suka fahimta yaya annabi ya dora su akai a bar mutane a haka to malam ya ce audun ala bad'in in an sha ruwa a koma wasa wannan an dan tsaya ne an dan yi sharhin tafarki kawai amma maganar sahu ake ko sai ce to a koma inda aka fito fal wajibu idan abin da yake wajibi to tunda haka ne tasmiyatu sufufi ala sifati allati amara biha annabi sallallahu alaihi wasallam daidaita sahu kamar yadda manzo Allah ba da umarni wa allamaha ashabahu kuma ya karanta da sahabban shi wa amilu biha kuma su sahabban suka yi aiki da ita wa naqaluha ilaina kuma suka ciro ta suka bamu labari ولا تكون هذه الصفة إلا بإلزاق القدم بالقدم كما تكون بإلزاق المنكب بالمنكب وبهذه الصفة نعلم الفرق بين صفوف المسلمين اليوم في الصلاة وبين الصفوف التي قال عنها النعمان ابن بشير yace babu yadda za a yi irin na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an hada kafa da kafa kamar yadda ake ainihin hada kafada da kafada yace to da yin irin wannan siffar ce za mu gane yadda sahun musulmi yake a yau da kuma yadda sahun musulmi yake a zamanin da Nu'manu dan Bashir sahabi yake ba da labari da yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana manzo Allah yana daidaita sahun mu hatta ka annama yusawwi bi halqidah kamar yana daidaita kibiyoyi ka duba kibiyoyi in aka zuba su a gidansu bubbugawa ake kowace ta shiga a daidaita su ina fatar an gane dubi yadda mai datsa kan asabari yake datsa kan asabari dubi yadda wanda ya shirya takardu ya musu spiral binding yake sawa ya datse su so yake su yi dab da dab kowace ta daidai wa daida ko to haka yake to kaga in ka auna haka shine zaka gane ne yaya sahun musulmi yake a yau da kuma sahun musulmi yake a zamanin annabi sai ka gane to an ratse hanya sai ce fawa'id taswiyatu sufufi ga wasu fa'idoci daga cikin fa'idojin daidaita sahu jama'a ga wani amfani ga wata moriya da ake ci daga cikin ainihin moriyar daidaita sahu awwalan na farko mun udu sai ce wa li taswiyatu sufufi fawa'idu azima wa kasira minha dangane da hada sahu jama'a hada sahu yana da fa'idoji masu girma kuma masu yawa daga ciki akwai awwalan man udhuli shayatin shayatin bayna al-musallina hada sahu in dai an hada shi da kyau to yana hada ainihin shaytanin aljanu su rinka shiga tsakanin ainihin masallata rashin hadawar fa yana ba su kafar su shigo su ta hada gaba da haka sai ka ji wani lokacin an idin da sallan jam'i an fita kuma ana zagin juna ko kuma ana hararar juna ko aiwa juna sallama ake amsawa shaidan ya shigo wa fi zalika ahadith yace akwai hadisai masu dimbin yawa a kaima da haka min ha daga ciki akwai ainihin hadisin da malam yace an abi umama qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abu umama yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yace sawu sufufakum ku daidaita sahunku wa hazu baina manakibikum sannan kuma ku daidaita tsakanin kafadunku walinu fi aidikum ikhwanakum wa sabbu alkhalal sannan kuma ainihin wato ku tausasa wa ƴan uwanku ma'ana wato ma'ana ku tausasa wa ƴan uwanku ko kuma ainihin wato ƴan uwanku da ke gabanku wato ku ainihin kusance su sannan kuma ku toshe kafafe da ke tsakaninku fa inna shayatina domin shaidanu fa inna shaytana yadkhulu bainakum bi manzilati al-hadaf domin shaidan na shiga kamar 'ya'yan tumaki ya'ani aula babba'an asigar wato 'ya'yan tinki 'ya'yan ƙanana haka shaidan ke shiga rawahu ahmad wannan hadisi imamu ahmad ya rawaito shi a mujalladi na biyar shafi na 262 qala al-munziri al-imam al-munziri ku ji abin da yace isnaduhu la ba'asa bihi isnadun wannan hadisi mai kyau ne babu laifi qultu ni sami ko sai nace wa huwa sahihun ai ma sahihi ne li shawahidihi saboda yana da wasu hanyoyi da za su kara mishi karfi jama'a kun ji hadisin na farko wanda ke tabbatar da fa'ida daga cikin fa'idojin hada sahu hada sahu na kawo haduwar zuciya kuma yana raba ainihin musulmi daga sharrin shaidanu ba na biyu an ibn umar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibn umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tazaru furujatin ko furajatin lishaytani kar ku bar kafaffaki kar ku bar kafa ga ainihin wato shaidan wa qad taqaddama wannan hadisin ya gabata جيم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف ana sai ce manzon Allah ya ce ina ganin shaitan yana shiga ta kafefan ainihin wato tsakanin sahu da sahu ka annahu al-hazaf kama ainihin dan tinkiya wa qad taqaddama Saniyan fa'ida ta biyu daga cikin fa'idojin haɗa sahu ijtima'ul qulubi haɗuwar zuciya haɗin kai jama'a haɗa sahu yana da fa'ida yana haɗa kai wa man ikhtilafiha kuma yana yana raba wato yana yana yana yana kawo yana hana rabuwar rabuwar kai in an haɗa sahu za a samu haɗin kai za kuma a ga cewa babu rabuwar kai wa fi zalika ahadith akwai hadisai game da haka min ha daga cikin hadisin daga cikin hadisan anil bara ibn azib daga sahabi bara dan azib kala yace kala rasul kala sallallahu alaihi wasallam la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum manzo Allah yace kar ku saba a sahu in kuka saba a sahu sai zuciyar ku ta rabu ba na sai ku samu sabanin zuciya sai a samu sabani rabuwar kai ashe kun ga duk da a tsaya ana wani kiran cewa a zo a yi haɗin kan musulmi a zauna a karantar da musulmi sunna a ce ku bi sunna shine haɗin kan musulmi amma a ce to ku yi haƙuri da juna ku yi haƙuri da juna ina wannan ya yi gabas wannan ya yi yamma wannan yana kimsa wannan wannan yana kimsa wannan a yi ƙoƙarin wato nazariya mai kyau ita ce a yi ƙoƙari a gane me ya raba kan musulmi to daga cikin abin da ya raba kan musulmi shine akwai kin aiki da hadisi kin aiki da hadisi jama'a bala'i ne annoba ce wadda ke ragargaza mutanen da suka samu kansu a cikinta hatta sahabbai yakin uhudu sai da sahabbai ya zama su ne suke da nasara ɗari bisa ɗari sun yi kora su suke da nasara an gudu zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ku zauna nan saman dutse ku tsaya kar ku sake ku sako sai ni da bakina na ce ku sako ko kun ga an kashe mu an kwashe dukiyanmu mun riɗe tsuntsaye sun sauka suna cin naman gawarwakin mu kar ku sauka ku jirin wannan jan kunne amma ina bayan Allah da suka ga dukiya malam sai suka ce kai ina ake haka ba a yi ba ni ba sai suka sako suna sakowa waɗancan sahabban da suka gudu suka kama hanyar makka da gudu sai suka samu wani saurayi mai suna Khalid bin Walid cikin su wani hatsabibi ne a lokacin nan sai ce suna nan sun sakko fa kafirai eh kafirai kafirai afwa sun sakko yace ku juyo ku juyo dan haka sai waɗannan kafiran suka juyo da suka juyo kawai sai suka idan idan ka je dutsen Uhud ka samu malami wanda ya kware ya maka bayanin zaka ga inda kuskuren ya faru kuma zaka tabbatar kowanne dole kuskuren ya faru saboda dutsen uhud wanda ke wancan gefen ma baya ganin wanda ke wannan gefen balle wanda ke baya ko an ce ku tsaya wanda yake kan dutsen uhud jama'a duk wanda ya shigo madina zai hange shi shine tsaron da manzon Allah ya sa ba wai shigowa ta duk ta kwamar da ka shigo madina ma daga dutsen uhud za a hange ka kuma madinan kwaya nawa take a wannan lokacin gidaje nawa ne gwargwadon da yanzu ko a yanzu ka hau dutsen uhud sai ka hangi ko ina a madina to balle a da da babu wani gidan sama ma balle mai hawa goma ko hawa talatin irin yanzu hikimar shi ne in sun tsaya akan dutsen to duk wanda zai zo ta dutsen nan za su hange shi kuma an ba su kibiyoyi da masu da kayan harbi sai su harbe shi kawai sai ya fadi kasa ba ma za a ji labarin shi to sai suka sako sako wannan da suka yi sai aka samu matsala sai saurayi ɗaya ya tsaya shine musa'ab ibnu umayr musab ya ce tun da manzan Allah ya kafa ni a nan ya ba da doka ya ce ba zan matsa ba haka waɗannan kafiran suka kewayo suka zo kawai sai suka samu musulmi sun ma manta da jihadin ɗiban dukiya ake kawai ana ta cusawa a leda da kaya kawai wannan yana ai wannan ya yi wannan yana a zan ƙara ana ta kasafi kawai Khalid bin Walid ya ce kawai sai suka je suka yi ta datsar su suka yi ta datsar su suka yi ta datsar su sai da suka kwantar da mutum saba'in nan take gawa saba'in ta musulmi aka samu yanzu ka je wurin tana nan a kwance nan aka yi musu kabari mutum saba'in suka kifatta shi ɗaya kai ko ka san a ce an kashe mutane saba'in to gafalar da suka da harkar da suka shiga ta yi yawa sun manta da harkar da aka sa su kawai shine Allah ya ce musu to kun gani wannan saba wa manzon Allah ke waɗannan mutanen sun fi kowa daraja jama'a in dai ba annabawa ba ba wanda ya kai darajar sahabbai amma kun ga da suka saba manzon Allah kun ga abin da ya faru ina yanzu wani ya saba manzon Allah zai tunanin Allah zai rangwanta mishi shi yasa al'amarin manzo Allah ba a wasa a ciki yadda soja zai attention in aka ce oga ya yi magana ko komanda to manzo Allah ya wuce attention da komanda gaba ɗaya za a ba da hankali ne gaba ɗaya gare shi ba a tunanin kowa sai shi dan in aka karkace aka saba mai za a samu mugun sakamako Allah ya kiyaye to jama'a kun deji saboda haka yana daga cikin fa'idar da ake samu wajen haɗa sahu shine akwai ainihin haɗuwar kan musulmi ثالثا فائدة تأكو إتمام الصلاة وإقامتها cika sallah da kuma tsayar da sallah din in har aka hada sahu da kyau jama'a to wannan sallah ta cika kuma wannan sallah ta tsaya wa fi zalika jaa hadithu Anas bin Malik qala qala Rasulullah qala sallallahu alaihi wasallam sawu sufufakum fa inna taswiyata as-saff min tamamis salah Anas dan Malik a cikin hadisin shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku daidaita sahunku domin daidaita sahu yana daga cikin cikar sallah muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi wa fi riwayatin lil bukhari a cikin wata riwaya ta bukhari fa inna taswiyata sufuf min iqamati salah domin daidaita sahu yana daga cikin ainihin cikar sallah wa fi riwayatin ibn khuzaimah a cikin wata riwaya ta ibn khuzaimah inna min husni salati iqamati safi yana daga cikin kyan sallah tsayar da ainihin wato sahu ibn khuzaimah ya rawaito wannan a lamba ta 1543 intaha mulakhasan malam samir yace waɗannan bayanan kaji iyakar su amma a takaice na yi su duk waɗannan bayanan kar ku manta tun farko ya ce ya ɗibo su ne daga ainihin cikin wani littafi nashi wanda ya rubuta ya sa wa littafin sunanul mahajura bana da muka haɗu da shi a ka'aba a wurin ainihin da watan azumi na ce mai ya kamata ya bamu wannan littafi mu tawo da shi sai ya ce ai bai kammala littafin ba har yanzu yana ya ce sunanin mahajura ai za a dade ba a kare ba sunanin da musulmi suka kaurace musu yake tattarawa yana rubutu akai ya ce bai karasa ba ya ce kawai anan ya dan dukkuro ne kawai abin nan bana gaya mana haka abin nan Allah ya taimaka to shine sai yake cewa wallahi as'al an yansura kitabahu wa sunnata nabiyahu nabiyi Allah nake ainihin roƙo Allah ya taimaki littafin shi da kuma sunna annabin shi wa an yuwaffiqa jami'a kuma Allah ya datar da dukkan musulmi li khairil hadi wa ahsaniha Allah ya datar da musulmi su bi shiriyar da tafi kowace alheri kuma wadda tafi kowace kyau hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wato shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a kun ji ainihin yadda ainihin wannan sharhi ya kasance sai mu koma cikin matani hadisin Anas kenan ko kun ji yadda abin yake gaba na wa alaikum salam ta bayan bayana eh na ne wannan ladabi ne waige alama ce ta rashin natsuwa waige alama ce ta bakunta ko ƙauyanci ka duba da kyau ka gani jama'a yanzu mutum ya shigo gari yana ta haka yana ta haka a nan bariki me za ku ce dan ƙauye in a ƙauye ne kuma fa sai ce kaga wani mutumin binni can ai sura ne tsakanin dan bariki da dan ƙauye in dan bariki ya je ƙauye shi ma ƙauyanci yake ba wai barikanci yake ba don da ya ga an haka dankali an ciro manya-manyan dankali sai ce la shi ma ƙauyanci yake a ƙauye irin na bariki amma ina fata an gane saboda haka cewa annabi yana tafiya baya waiwaye yana nuna ladabin annabi da natsuwar shi domin waiwaye a cikin tafiya rashin natsuwa ce ka duba da kyau ka gani kana tafiya kana waje haka kana haka cewa ba yaya dai ko ko zama to dukkan kammala annabi yana da ita ne gaba daya duk cika annabi 100% ne goma da goma sai dan gata shine manzon Allah kadai ina fata an gane duk abin da excellent shi yasa shi kadai ne ya cancanta your excellency your eminence to manzon Allah ne kawai duk waɗannan da ake faɗi ƙarya ne duk wani your excellency wallahi ƙarya ne in ma ya zama very good you are very good ya kyauta your excellency to manzon Allah ne his excellency shine kawai his eminency to duk wanda manzon Allah ne shine cikakke shine kammalalle amma duk waɗannan ƙarya ne ko a zaɓe ba wanda yake excellent ba wanda ya taɓa cin zaɓe excellent balle zama wani ya excellency ƙaryar banza kawai mala eh, na'am ko da a gidanka ne kai da matarka za ku iya yin jam'i mana a sai a ramadan ne aka samu cikin watan azumi ne annabi yake yin jam'i na ainihin wato tarawih Mm. to wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am a'a ba haka ake nufi ba wai a wurin hada sau ana nufin gajeru da gajeru dogaye da dogaye a wannan an yi text editing kenan ai ba text editing ba ai ko gajeren ne ya tsaya a kusa da dogo inda ya tsaya saiti za a ga yayi daidai ina fata an gane to hadisi na 165 ko an Anas bin Malik radiyallahu anhu أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلأسكم فلأصلي بكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف متفق عليه أنس بن مالك الله يتعالى مش يرضى يتي أن جدته مليكة كاكرش ميسونا مليكة غاشا قسم يتي اختلف في الضمير الذي في جدته أن يسعباني دي يتي كاكشي kakashi wa shi anas koko wanda ke ruwaitowa sai ce faqila ya'udu ala ishaq ar-rawi an anas jazama bihi ibn abd al-barri wa abd al-haq wa iyab wa sahahu an-nawawi wa jazama ibn sa'd wa ibn manda wa ibn al-hassar bi annaha jaddatu anas wato kanin anas ne wanda suke uwa ɗaya uba kowa da tashi ya ruwaito wannan hadisin daga anas sunan wannan kanin anas din ishaq ina fata an gane to shine sai yake cewa wato ko dai ya zama yana koma ne zuwa ga ishaq wato kakashi a'a dan kanin anas dan kanin anas wanda un musulmin ta haifa shi kuma ya haifi da ya sa mai ishaq ko zai yana koma ne zuwa ga dan kanin anas sai zama kenan anna jaddatahu ai anna jaddata ishaqa to man jaddatu ishaq ummu sulaimin rumaisa uwar anas ita ce kakar shi ishaq din ko kuma damirin yana komawa ne zuwa ga shi anas din na fata an gane to shine yace waɗannan malamai irin su ibnu abdul barri irin su al-imamu abdul haqq al-ishbili da irin su ainihin iyad al-qadi iyad da su imamu nawawi duk sun ce kakar ana nufin kakar ishaq ce mai riwaya daga anas yace ainihin ibn sa'adin da ibn manda da kuma ibn al-hassar su kuma sun ce a kaka anas to wace ce kaka anas walidatu ummihi wato mahaifiyar mahaifiyar anas ummu sulaimin wa huwa muqtaba kalami imam al-haramain fi nihaya ice magana imam al-haramain ma kamar yadda ta zo cikin littafin an-nihayatu fi qarib al-hadith haka take hukuntawa wa man tabi'ahu da shi da waɗanda suka bi shi wa kalamin abdul haqq fil umda da kuma ainihin maganar abdul haqq a cikin umda وهو ظاهر السياق شين ظاهر wannan magana wanzur al-fatah yace dan kaga inda aka yi ta tabar da inda aka kwana ko ma ka karanta fathul bari sharhin sahih al-bukhari mujalladi na 1 shafi na 489 magana mafi rinjaye dai kam ita ce kakar Anas din ake gani wato Anas ne yake cewa lallai kakashi mai suna mulaikatu da'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li ta'amin sana'athu ta kira annabi sallallahu alaihi wasallama dan ya zo ya ci wani abinci wanda ta yi to ku kiyaye barwaya take sana'atu abinci ne ta yi dan kanta ko dan menene dai sai ta kira manzon Allah ya ci sai malam yace amma zabal bukhari bukhari a cikin tashi ya kara da cewa Allahu sana'atu lahu abincin annabi kewa wato abincin da yan boko ke kira beta food wato abinci ne ba a tsaya a kashe kuɗi a yi shi na musamman don wani mutum na musamman ya zo ya ci ba don haka ake yi ba yau saboda muna son wane ya zo gidanmu sai a dubi abincin da ya fi komai sai a haɗa mashi shine beta food kenan ko to shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallama fa akala minhu annabi yazo har gidanta ya ci abincin sun makala shi kuma da ya ci abincin sai ce qumu fali usalliya lakum to ku tashi in yi muku sallah ku tashi in yi muku sallah ma'ana in yi muku limanci gida ya samu babbar daraja annabi ya zo ya ci abincin gidan ya yi sallah a gidan wannan gidan yanzu ne ko miliyan goma ba zan sai da shi ba ni ne da shi ko miliyan goma ko gidan ƙasa ne ba zan sai da shi a ce annabi ya zo gidan ya zauna ya yi sallah a gidan a ina in ni ne ma gidan sai in ce a mai da shi na yi sadaka masallaci ina fatan mun gane قال أنس أنس يتي فقمت إلى حصير لنا سنميك نتقو وتتابر ما تامو قد سودا وانا تابر ما تاي بكي من طول ما لبسا saboda yawan zama da ake a kanta gashi a ƙasa mala yace qala al musannif ya'ni istu'mila wa fihi tasmiyatul iftirash lubsan wato zama akan abu ya kira shi sanyawa to a fiqh wannan magana tana da wata ma'ana shine tabar ma zama ake a kanta amma da ya tashi sai ce tabar ma ta yi duhu ta yi baki saboda yawan sa ta da ake ma'ana yawan zama a kanta to wannan a hanci ya nuna kenan duk abin da bai halatta a sa shi ba to bai halatta a zauna a kan shi ba don haka alharini silk bai halatta a sa shi ba ko to bai halatta a zauna a kan shi ba saboda ana kiran zama akan abu sanyawa wato da sawa da hawa kan abin duk ɗaya ne don haka ga takalmi ko za a yi sallah da shi sai mai tsarki domin riga ma ko za a yi sallah da ita sai mai tsarki ina fatan mun gane ma'ana da da sawa a jika da hawa kan abu duk ɗaya ne ina fata an gane wannan to shi ne sai yake cewa sai na tashi na ɗauko wannan tabarma wadda ta yi baki saboda yawan zama da ake akanta fana bahtuhu bima'in sai na yayyafa mata ruwa ma'ana aka yayyafa mata ruwa sai a share ta kenan ko kaga wannan ya nuna da aka gayyato annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka yi mai iya abincin da ake da shi ko tabarma kuma wadda ake da ita fa sai aka dan shashare ta tunda an san mai tawali'u ne ba wai za a ce aje aro carpet aje a'a abin da ake da shi a yi amfani da shi sai aka yayyafa tabarmar ruwa aka share ta فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله يا هو كان wannan tabarma wasafaftu ana wal yatim wara'ahu dani da wani maraya sai muka ainihin yi saho a bayan shi wal ajuzu ita kuma wannan tsohuwa kakata min wara'ina sai ta bi mu sallah ta bayan mu fa sallala na raka'ataini sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana sallah raka'a biyu ثم انصرف صلى الله عليه وسلم sannan sai juya ya fita muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wannan hadisi daga cikin fa'idojin da yake kawowa jama'a shine sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ne masu kaifin basira wato suka gayyaci manzon Allah gidansu don su samu wata albarka to saboda baka gayyata bako sai ka dan kyautata mishi to wajen kyautata wannan shine gashi sai ta abinci na musamman aka ce ta yi abincin ne dan shi na musamman wannan tsohuwa sai ta zauna kuma in ka ci girkin tsohuwa malam ya fi duk waɗannan 'yan mata 'yan alibidi ba dan bahaushe da kanshi da ya gane hikima sai ce in kana son miya ka auri tsohuwa duk waɗannan 'yan mata sun iya ɗaurin zani sun iya kaza sun iya kaza sun iya kaza in aka zo girki sai dai ka ga manja yana tashi a sama ɗanye sai gyaran Allah amma in dai miya ce haɗaɗɗiya mai nagarta ina fata an gane to sai tsohuwa to wannan tsohuwa ka duba ka samu kaza ka kai tsohuwa ka ce ta dafa maka kaji na fata an gane wannan kwaliti ne daraja ce take suke da ita a ce tsohuwa tsohuwa to ita kuma kagan an shiga kicin tana da nata daraja ita ma ina fatan mun gane wannan to kaga wannan yana nuna annabi yana ziyara gidan sahabbai su kuma suna gayyata shi ashe baya daga cikin sunna malami ya ce ai shi ya fi karfin ya ziyarci gidan wane ga annabi wannan tsohuwa ce ba ba ma wata mai kuɗi bace ba yar majalisa bace ce mun fahimta ma'ana manzon Allah ya ziyarce ta tsohuwa ce ma kaga tabarma gida ma ba kafet ba ce tabarma ma ba sabuwa ba ce tsohuwa ce sai ma da aka share ta aka yayyafa ruwa duk dai haka cikin rufin asiri aka yi abu amma manzon Allah ya zo gidanta wannan yana nuna kada malami ya zama sai gidan mai kuɗi da mai mulki kawai a'a a gan shi gidan kowa da bukata da maslaha ta kama abu na farko kenan abu na biyu wannan yana nuna tawali'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya sauƙaƙa aka bashi shi zai ci ina fatar mun gane dan wannan tsohuwa aka ce ta girka mishi abinci ba a ce gidan mai kuɗi bane balle a ce an yi kaji an kawo juice an kawo kaza an tsohuwa ce dan abin da ya sauƙaƙa ta yi sannan kuma kada malamin ya fita gidan sai ya albarkaci gidan ta hanyar yin sallah ko addu'a ko makamantan haka in ka ziyarce su sai ka yi musu sallah zaka tambaye ka sai ka ce wannan sallah ta musamman ce kamar yadda ziyara ce ta musamman abinci na musamman ita ma sallah ta musamman ce ina fata an gane kuma kaga sallar raka'a biyu ce sannan wannan hadisi ya nuna cewa ya halatta a yi sallah akan tabarma don akwai wasu malaman fiqh da suka ce bai halatta ai sallah akan tabarma ba me dalilin su suka ce Allah ya ce wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira ai mun sanya jahannama ita ce tabarma kafirai to sai suka ce to don haka ba a sallah akan tabarma sai aka ce kun yi kuskure na ɗaya dai annabi ya yi sallah akan tabarma don haka ya halatta na biyu kuma wannan ya nuna waccan aya ba fassarar ta ba kenan ma'ana hasira a can matsara mun sanya jahannama ta zama kurkuku ga kafirai don haka ya halatta a yi sallah a kan tabarma me yasa annabi ya yi kuma babu wani dalili da ya hana waccan aya kuma ba ma'anarta ba kenan ina fata an gane sannan wannan yana nuna kenan in abu ya daɗe wanda ba najasa ba ce za a iya sa ruwa a share kaga cewa an yayyafa ruwa ai asalin wannan datti da menene ba ya zan fita bane an dan share ne ko an kakkabe kawai to za a iya sallah akan haka sannan wannan ya nuna idan sallah ta kama maza uku mace ɗaya sai namiji ɗaya ya wuce gaba biyu sai su jeru a bayan limamin ita kuma matar sai ta tsaya a baya gashi haka ya faru waɗannan maza ku ko da yara ne ƙanana kamar su anas ina fata an gane sannan wannan ya nuna ana haɗa sahu da mai daraja da wanda yake ko da galabaitacce ne ko ba wane ne ko ba talaka ne domin darajar anas anas yaron manzon allah ne ba kamar yanzu a ce fi'e na shugaban ƙasa to fi'in shugaban kasa ai kaga ya fi wani ya fi wani a idan jama'a ko wannan yaro maraya ne amma ana sai hada sahu da shi to ana hada sahu da kowane ne mai martaba da mai alfarma in ya zo masallaci sai ya shiga cikin sahu ya hada sahu da kowa ina fatar an gane to sa'an nan kuma wannan ya nuna wannan ainihin wato sallar da za a yi raka'a biyu za a yi aka ce da ya sallar summan sarafa sai juya ya tafiye shi wannan hadisi kuma ya mana ishara zuwa ga wata ɗabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe shi kadai ba yana iya tafiye shi shi kadai ya kama hanya ya tafi dan shi kadai ya juya ya tafiye shi ba ce ya ɗibo yan banga suna share hanya suna buge wannan mai biredi suna buge wannan mai gashin masara a'a manzo Allah sai ya zo shi kadai sai ya shigo ya harkar shi ba wai zai shigo anguwa duk sai an hargitsa anguwar ba ko kuma sai an sa tenti sai an yi filafilai sai an sa danja tana dillin dillin duk wannan hayaniya ce manzo Allah ba ruwan shi da waɗannan abubuwa ina fatar mun gane Allah ya taimaka to a ƙasa ainihin gashi malamin sharhi ya ce hiya ummu sulaimin ummu anas na fata an gane inda ya yana magana wal ajuzu din nan sai ce hiya ummu sulaimin ummi anas ummu sulaimin ce uwar anas to kun ga anan akasin ma'ana ba tsohuwar ba waccan din ba kuma eh to akan maganar farko kenan kuma ne eh to shine yace wannan hadisi bukhari ya rawaito shi a lamba ta 380 muslim a lamba ta 600 da ainihin wato 58 ina fatar mun gane ولمسلم أتكي رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yace lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sanna bihi wa bi ummihi fa aqamani an yaminihi wa aqama al-mar'a khalfana a wata riwaya ta muslim ana yace manzon Allah yayi mishi limanci da shi da mahaifiyar shi wato da Anas da mahaifiyar Anas din yace sai manzon Allah ya tsaya da ni a dama sannan ita kuma matar wato mahaifiyata annabi yace ta tsaya a bayan mu ma'ana in sallah ta haɗa maza biyu da mace ɗaya ya za a yi sai su mazan su haɗa kafaɗa da kafaɗa ita kuma mace sai ta tsaya a baya gashi wannan hadisi yake cewa za da muslim muslim ya ƙara auka na tuhu wato ko kuma gwaggon shi anas ɗin ce wato ko innar shi anas yar uwar uwar shi na fata an gane wannan hadisin da muka karanta muslim ya rawaito shi a lamba ta 660 da lamba ta 268 na fata an gane to in sallah ta haɗa namiji ɗaya da mace ɗaya fa da kai da matarka za ku yi sallah a ɗaki a ce za ku yi sallar jam'i ko kuma sabon aure ne yana daga cikin sunnan sabuwar amarya in aka shiga ɗaki za a ainihin yi sallah salatu zaujaini shine kai sai ka wuce gaba ita kuma sai ta tsaya a baya haka ake yi ba wai jiruwa za ku yi don ita matarka ba ce a'a ko da ita matarka ce bayan ka ba ta tsaya عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل كركو من تعرف منا مغانا أكل سهون إذا هكا كوكا جميكي مغانا أكل يا يا با أحد سهون نمجي دمتي يا يا سهون كذا كذا كذا كذا نفاتا أنغاني haka in sallah ka zo yi akwai wani hada sahu da ya kamata a gane idan liman ya zo zai sallar gawa ga maza zalla to ga yadda ake shiryawa sai a dubi wane ne babba a shekaru sai a gabatar da shi ya zama kusa da liman sannan yara ƙanana kuma da samari sai su bi haka gwargwadon shekaru in kuwa akwai matsala ta karatu da hadda ƙur'ani to waye ya fi haddace ƙur'ani shi za a sa a gaban liman sannan waye kuma haddashi bata kai ta wannan ba shi kuma a sa shi haka haka za a yi ta tura su idan maza da mata ko namiji da mace ba a yi wa sallah sai a dubi namijin sai a sa shi a gaban liman jama'a an gane ita kuma mace sai a sa ta can gaban wancan namiji ta wajen alkibla kenan sai dai sai a lura da kyau idan za a yi sallar gawa ga namiji da mace shi namiji ana tsayawa daidai ƙeya shi ne wato daidai kan shi ita kuma mace daidai kwankwasanta to kamata ya sai liman ya tsaya daidai kan namiji din ita kuma mace sai a zoba ta kenan sai ta zama saitin daidai kan namijin daidai kwankwasanta kenan haka ya kamata ya zama na fata an gane tunda muna magana akan sahu sahu ne ya kamata a kula da wannan to abdullahi dan abbas allah ya kara musu yarda yace na kwana a wurin innata maimuna ma'anar inna anan shine yar uwar uwa wato maimuna matar manzon allah sallallahu alaihi wasallama yar uwar uwar ibn abbas ce yace fa qama annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layl sai annabi ya tashi zai sallah da daddare fa qumtu usalli ma'ahu ni ma sai na tashi zan bi shi sallah din fa qumtu an yasarihi sai na tsaya a hannun shi na hagu fa akhadha bi ra'si sai ya kama kaina fa aqama ni an yaminihi sai juyo da ni ya dawo da ni dama da shi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi kashi a ƙasa ma yake cewa a lambar farko wa fi riwayatin li muslim a cikin wata riwaya ta muslim ba asalin abbasu ila nabi sallallahu alaihi wasallama abbas ya aike ni wurin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi ya nuna in bukata ta kama ɗa na iya faɗin sunan mahaifi amma da ba da labari ba da kira ba ku kiyaye ya halatta ɗa in bayani ya kama ya faɗi sunan mahaifin shi in wani labari ya kama amma ba da kira ba ɗa bai halatta ya kira sunan mahaifin shi ya ce wane ba sai dai ce baba ko wata kalma ta ladabi amma in ba da wani labari ne ya halatta ya faɗi sunan don ka san mata sai su ta kauce kauce wani lokacin aka ce to sai mai sunan baba ita to waye mai sunan baba to mai sunan baba ne shi to wai ba za ta faɗa ba a bukata ce ta kama sai ta faɗa ina fata an gane yau gashi ibnu abbas ya ce ba asanil abbas abbas ya aike ni kamar ka ce waye abbas ya ce mahaifin shi ne وزاد الطهاوي في المشكلة الطهاوي قال لفظ شيء أذكر مشكل الآثار لما تشاب يتي وأمرني أن أبيت بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة yace ya aike ni sai umarce ni in kwana a cikin gidan manzon Allah wurin iyalan shi wa taqaddama ilayya alla tanama hatta tahfaza li salata rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan ya gabatar min da wasiya cewa kada fa in sake amma in zan kwana din to kada in yi bacci in tsaya in yi muraqaba in dubi yadda manzon Allah yake sallah da daddare don in zo in bada labari kaga yan jarida kenan ko ina digital camera da lenses din su nan na aiki wa fi riwayatin li muslim aw riwaya ta muslim fa qultu laha sai nace da ita idza qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa aikizini idan manzon Allah ya tashi zai sallah in bacci ya kwashe ni to ki tashe ni وفي رواية لابن خزيمة بسند ضعيف ابن خزيمة رويته أتكلم رواية بإسناد ضعيف ألم بعتدبو إيدة فإن أكو وكانت ميمونة حائضة أكتي إتا ميمونة أنا حيلة أولا لوكتي ومع إقرار ابن الملقن بضعفها ما لن سميرتي أبن ما ماكي تاردت ابن الملقن يا إقراري دلون وانا رواية فقد قال sai kuma yace wa hiya hasanatul ma'ana jiddan yace kuma ainihin wato ma'anar da yake kyakkyawa ce إذ لم يكن ابن عباس يطلب المبيت في ليلة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها حاجة إلى أهله wani ta'awili ya ce don ba dan tana haila ba ya ibnu abbas zai nemi ya kwana ɗakin ta dan ai ta yau za Allah yana da bukata gare ta yayi gini akan riwaya da take da ifiya ibn al-mulakkin kuma ƙwararren malami ne in yazo yana sharhin hadisi ko yana sharhin abin da ya shafi takhriji subhanallah akwai sharhin da yawa umdatul ahkam as-sughra din nan to ba umdatul ahkam ba ma kutubus sitta ne ma sharhin su a ciki akwai kuma takhrijin da yawa littafin ainihin rafi'i al-khabir wannan misbahul munir mujalladi tara ne ko mujalladi goma wannan littafin talhisin shi ne da kai ke jin da shahararren sunan shi ainihin talhisul habir Allah ya taimake mu to jama'a dai kun ji wannan hadisi bukhari ya rawaito shi a lamba ta 7316 muslim a lamba ta 763 dinna hadisin tsawilin a cikin wani dogon hadisi jama'a musulmi wannan shine karshen wannan babi wanda yake cikakken bayanai dangane da al'amarin da ya shafi hada sahu me ya rage yanzu aiki da wannan za mu saurara a nan mu ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah